بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا يسأل حميم حميما آه رانا القيامة فلا يسأل حميم حميما saboda tsananin tashin hankali da za a shiga tsayuwa da za a yi shekara dubu hamsin kamar yadda ayar da muka karanta jiya ta gaya mana cewa fi yawmin kana miqdaru 50 alfa sana to bayan an yi ash-shafa'atul kubra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja ni nake taurin Allah an ce masa sal tutsa ishfa tushaffa to a lokacin ma fa wato tsawon wannan wurin ya wuce duk yadda ake tsammani alkur'ani ubangiji yana gaya mana nan cewa rannan yadda aka saba a duniya idan aboki na kud da kud ya gamu da aboki na kud da kud wato hamim ana nufin aboki da kuka shaku dare da rana ba ku rabuwa ko kun rabu na jikunan ku ne tarbu amma zuciyan ku ba tarbu ba shi zaki sadiqul hamim wato aboki na kud da kud ita ba ce sadiq din ba aka ce kawai hamimun hamiman wato a ka'idan ka gamu da aboki wanda ku shaku kud da kud ko dangi wanda ku shaku kud da kud ko dan uwa haka za ka tambaye shi ya ka kwana lafiya ina gajiya ya iyalan sun tashi lafiya da sauransu to Allah yana cewa anan wurin ranar alkiyama yadda aka saba wayan gari a gaisa da safe ina kwana ina gajiya ya aka wayi gari ranar alkiyama wani mutum sannan kan wala yasalu hamimun hamima ba aboki na kudda kud masoyi da zai ga masoyinsa ya ma ko yana ganin sa ba zai ce masa ya kawai gari da wane shi saboda tashin hankalin da yake ya wuce tunanin cewa يا قوم مثلي ولا يسأل هميم هميما
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه كما أنت بأك تعاه to ta yi wata iya da aka waye garin da ga abokin bane sai za ka tambaye shi ya kwana ba sai Qur'an ya ce a'a yubassarunahum sun ga juna kud da kud Allah ya bude musu ido sun ga juna kud da kud ba ba su ga juna bane amma tashin hankalin mu yayi tashin hankali ya wuce a ce wani yana da lokacin tambayan wani ma ya haka kwana lafiya wani mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin tashin irin wannan wuri yana fassara wannan wurare a hadisi yana cewa in an yi tashin alkiyama saboda tsaban firgicewa da za a yi za a tashi ba riguna a jikin mutane duk faratunsu da gashinsu ya koma duk inda aka taɓa yanke nama a jikinsu ko da na kaciya ne ya koma har umaru na aisha ta tare sallah a tashi mutane ba riguna a jikinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma kula ya ga dan uwansa ya gane yana da riga ko bai da shi ai ba mu wannan lokacin ba wai ba a ga junan ba an ga juna amma firgice wanda aka shiga ne ya wuce iya tambayan juna ya aka wayi gari ya wuce tambayan juna ya wani ya lafiyarka da sauransu yubassarunahum sun ga juna ba wai ba su ga juna bane su masoyan wato su a shi hanin ya ga hanin dan uwansa amma bai iya tambayar sa ba yawaddul mujrimu a rannan wato mujrimu kafiri wanda ya kafir cewa musulunci ya kafir cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ko na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko na zamanin kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko duk inda kafiri yake shine mujrimi da yafi kowane mujrimi zama mujrimi shi kafiri sannan kuma a mujraman ma a cikin musulmi aka samu wanda laifukansa sun masa yawa to amma dai nan ta fi magana akan kafiri din tunda shine babban mujrimi wanda ba kaman sa amma musulmi ma wanda ta da fuka Allah ya kiyaye da bai samu mai ceto ba to shi ma wannan aya za ta yi aiki akan shi ya wadda mujrimu a rannan mai laifi wato kafiri kenan ko wanda ya tara laifuka suka masa yawa bai tuba ba yawon mutum lai wata min azabi yau ma izin bidan zai so ina ma a ce zai fanshi kanshi daga azaban wannan rana mai girma rana alkiyama da ‘ya'yansa ina ma zai ta ce ya mika ƴaƴansa a ce to an fansar da shi to za a kona kai ce to yanzu in na mika yana za a bari a ce eh ya mika duk ƴaƴan da ya haifa shi ga suna a kona ni zai samu ya tsira zai so a ce haka amma ba zai samu ba
وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ba kawai ‘ya'yansa ba sai aka ce to a watakila ya miƙa ‘ya'yansa yana takawa to ai matarsa tana nan zai sake aifan waɗansu ‘ya'ya ko ko bai sake aifa ba misali in ya miƙa ‘ya'yan a in dai ya tsira matarsa ta tsira a sake samun aihuwa watakila aifan su ‘ya'ya tunda matar ai ta haifi ‘ya'yan farko da aka miƙa ko to sai aka ce a'a wa sahibatihi wa sahibatihi wa asihi cewa matarsa ma zai miƙa ta wacce take haifar masa ƴaƴan ma zai miƙa ta in ya so samu ya haɗa da ƴaƴan da matan duk ya miƙa a sa wuta shi ya tsira wa fasilatihi allati tu'mihi da danginsa na kusa wanda ya rassantu daga su wato shi za a kiran su fasila wato fassala anhum daga cikin su ne shi ya rassantu misali iyaye kawunai bakwanni da sauransu kamar da ayoyin cikin surorin gaba za su faɗa cewa يوم يفر المرء من أخيه وأمه وبنيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم ذي شأن يغنيه رانا القيامة لنن mutum zai ka gudun dan uwansa in ga dan uwansa ya ruga guje gudu bai sama ya ganshi yana gudun babarsa yana gudun babansa wa ummi wa abi yana gudun matarsa yana gudun yayansa wa sahibatihi wa banihi saboda me da kullum lirin min yau mace sha'anin ya gunihi saboda da iyayen nan da yan uwan nan da yayan nan kowa abin da yake gabansa ya ishe shi ya shagaltar da shi bai da lokacin kuma tunawa yana da uba ko na da ɗa ko na da na saboda mummunan tashin hankali da za shi gaban nan wa sahibati wa banihi ya miƙa wa sahibati wa asihi ya miƙa matarsa ta auren ma ya haɗa da 'ya'yan matar da ta haifa masa 'ya'yan ma in an ce kamar an bata za ta sake haifar waɗansu ‘ya'ya a yi ce to zai miƙa ta da ‘ya'yan duka a ƙona shi ya tsira da ɗan uwansa in yana da wasu ‘yan a ce to ai in ya miƙa matarsa da ‘ya'yansa in har ɗan uwansa na nan ɗan uwan ya aihu ai ya haifar masa ɗakin domin ɗan ɗan uwanka ɗanka ne ɗan ɗan uwanka ɗanka ne kana iya gori a kansa ɗanka ne na cikinka to da haka sai ce a miƙa ɗan uwansa ma da matar da ɗan uwan duk an miƙa a sa wuta wa sahibati wa fihi wa fasilati allati tuwi da danginsa waɗanda ya rassantu daga su wato iyaye kenan uwa da uba nan ba faɗe su ba amma an faɗe su a cikin surorin gaba kamar da muka faɗi cewa wa ummihi wa abihi tunda daga su ne ya rassantu wato nan wa fasilati allati tuwi danginsa wanda su suke rungume shi wato su ne danginsa wanda suka kewaye shi ta ko ta ina wato zama bai da dangi kenan ba wannan kadai ba man filar da jami'an sun mayunji shi da zai so a ce dukkan mutanen da suke duniya a ce kayansa ne nasa ne to zai so a ce ya mika su in so yayi zaman kadaici ba wani dan adam a duniya ba wani dan adam a ko ina ma sai shi kadai ba zai damu da kadaicin ba inda za a kona su shi ya tsira ya yarda ya ta zaman kadaici din man fil ardi jami'an sun mayunji inda har hakan zai tsiratar da shi daga wuta Allah ya kiyaye
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر تولى وجمع فأوعى
كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا cewa kalla ko kusa duk yadda kake ɗaukan abin a zuciyarka kai mai sauraro ya wuce nan shi ne ma'anan kalla ko kusa wato in da ka yana kaddara cewa ya mutum zai guji ƴaƴansa ya ce a sa su a wuta ya mutum zai ce a sa iyayensa a wuta ya mutum zai ce a sa ƴan uwan shi a wuta ya mutum zai ce a sa dukkan duniya a wuta shi ya tsira ya za a yi haka ya za a yi Allah ce kalla abin ya wuce yadda kake tunani innaha wato abin da zai gani a lahiran ya faɗi haka laza wuta zai gani ne ci balbal shi ne ma'anar laza wato narun ta talazza wuta ce wacce take ci balbal bal tana ci tana tashi inna lazza nazza'atun lishawa wuta ce wacce take kwaye naman kai ta ɗaye shi ta tsuma nazbara wata walla tana kiran duk wanda ya bada baya ya juya ya tafi wato tana kira ya kafir ilayya ilayya ya kafir ilayya ilayya ya munafik kafiri zo nan munafiki kai ma zo nan ku zo ku shiga ba su da makoma sai nan tadu mana bara wata walla wa jama'a fa'au'a wanda ya tara dukiya sannan ya ki fitar mata da zakka wato ya tara yayi dukiyar jaka jaka wato fa'au'a kamar ya sa su cikin kwanso haka ko cikin wani abin boyewa fa'au'a wa jama'a fa'au'a inna lisan
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا فإذا مسه الخير منوعا al'amarin tashin alkiyama al'amari ne mai tashin hankali kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa idan an zo hisabi wato bayan yi ash-shafa'atul kubra din ma in an zo ana hisabi an sa mutane su yi layi ana musu hisabi yana kissanta kissan wato tare da jalalar wurin duk da haka akwai jamala wato akwai rahama kuma na Allah duk da haka shi Allah duk inda jalalarsa take da zafi to zai kawo jamala kuma a wurin saboda ya dan sauwaki ana kissan wani bawan Allah wanda zai zo da kayan aikinsa in an zo masa hisabi bai da komai sai kayan zunubi zalla wato yana da kayan zunubi yana da kayan alhaki shi na farko wanda za a zo nasa yana da kayan zunubi yana da kayan lada idan aka zo aka auna sai a samu sun yi daidai to idan suka yi daidai dama a ka'ida da a ce kayan ladan ya yi overwhelming na zunubin ne ko da da guda ɗaya ne to da sai a yafe zunubi ya tafi aljanna idan kuma na zunubi ya yi overwhelming na ladan koda da guda ɗaya ne sai a kai shi wuta a kona zunubin sannan a fito da shi a masa wanka a kai shi aljanna to amma in ya zama ya yi daidai to sai na ce zama ya yi daidai sai Allah ce masa to ka gani yanzu ga shi ya yi daidai yanzu ya za a yi kenan kar ka ce ba a baka dama ba ka je ka nema in za ka samu wani wanda zai taimaka ma koda da lada ɗaya ne in dai ladan ya overwhelming alhakin to sai a yafi alhakin sai ka shiga aljanna to sai je layin yana tambaya duk wanda ne samu ya tambaya sai ce masa a gara kai ma an maka hisabi ka san inda ka tsaya mu ba mu isa ba muna kan layi Allah ba da sa'a sai mu ce gaba ni ya samu wannan wannan matan sai Allah ba da sa'a wallahi gara kai ka san ma inda ka tsaya an auna har ya zo kan wani ya same shi kuma tarin zunubin ne ba iyaka sai ladan kwaya ɗaya tak yana zuwa kansa zai tunza to ka gani gaskiya ni tun ba auna ba ma na san cewa wannan zunubin zai overwhelm wannan ladan kwaya ɗaya da haka maimakon mu biyu babu tun da kai ɗaya kake nema ɗauki guda ɗin nan ka tafi da shi to sai ji da guda ɗayan nan yaji sai ya ɗaura kan ladansa da ya ɗaura sai ladan ya rinjaye zunubi da ladan ya rinjaye zunubi sai Allah ce to shikenan a bashi takardar sa na shiga aljanna sai a rubuta takarda sai a bashi idan an bashi takardan sai a ce an baka ceton mutum ɗaya shikenan sai je kira wancan wanda ya bashi lada guda ɗaya sai ka zo an samu ta faɗo sai annan zalla da zalla sai su kama wani su shiga aljanna to wannan haka ne ya nuna mana ashe ko ya jalala ya jalala akwai rahama kuma tana nan tana ratsawa wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi shin wai hisabin nan kan Allah da kansa zai yi ne ko zai wakkala wani ne ya ce Allah da kansa zai yi yace me zaka tambaya sai sabi ya dariya ji daɗi ya murna sai na zai ce me zaka tambaya sai ce ai na san Allah karimi ne in dai karimi ne zai abu da kansa ba zai bi kokkofi ba amma in wani wakkala to wani sai ya cika aiki zai ce lalle sai an yi aikin da mai gida yake ayi duka to sai an yi duka in wani aka wakkala to zai tabbatar da ya cika aiki amma karimi ba halin sa ne diddi ko ba shi yasa wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam man nuqishal hisaba uzziba duk wanda aka wa hisabi item by item wato kowane aiki guda ɗaya aka ɗaga aka zazzage aka nuna aka ajiye aka ɗaga aka ɗaga annabi ya ce sai an masa an masa azaba dole duk wanda aka yi hisabi aka bi diddigi diddigi detailed wato account wato hisabi aka masa dalla dalla ba a zini zana shi zuwa wuta kowaye sai kuma yana ce ta ya rasulullahi da alqur'ani Allah yana cewa wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yahasabu hisaban yasiran wa yanqalibu ila ahlihi masruran wanda aka ba shi littafin sa ta hannun dama wannan zai sami hisabi mai sauki kuma za a masa hisabi mai sauki zai koma wajen iyalansa yana mai farin ciki to wannan ya zai da wannan aya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha haza ya'ni al-ard wato wannan yana nufin wato displayin kaya a buɗe to wannan kayan waya kayan waya ne to wuce da su wannan kayan waya kayan waya ne ba ta an buɗe daɗɗe daɗɗe ba amma an buɗe daɗɗe daɗɗe misali buɗe daɗɗe daɗɗe ba idan ka zo duniya ka shekara hamsin Allah ya ji shekarun ka hamsin ne ya fara auna su a matakin hisabi na mizani awa awa minti minti sakan sakan waye boke labari waye boke labari sannan a ɗigi abin da ka ci da wanda ka sha da wanda ka wato numfashi ma in kai na sako ne idan wani abu ka tsotsa na sako in wani abu ka taba na sako a diddigi ɗaya bayan ɗaya awoyi minti minti ba zai kai labari to kaga mannu isa lisaba uzziba kenan duk wanda aka yi hisabi filla filla dole sai ya je wuta Allah ya kiyaye ah fala kalla inna lazzi nazza'atun lishawi tad'u man arbayata walli wa jama'a fawi inna linsana khuliqa halu'a san dan adam Allah ya halicce shi ne halu'an mai saurin raki in abin raki ya samu, mai saurin rowa in abin daɗi ya samu, shi ne ma'anan halu'an. Shi sa ayoyi guda biyu na gaba suna fassara ma'anan halu'an ɗin ne. Me ma'anan halu'an kamar an tambaya su ce, "Iza masa sharru jazu'an, wa iza masa khairu manu'an" shi ne ma'anan halu'an kenan. Wato, idan sharri ya same shi yana da saurin raki maza maza zaka ga ya shiga raki yana ihu wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah in bala'i ya same shi idan masa alkhairu jazu'an amma idan sharri ya same shi zai ta koyewa misali zaka ga dan adam misali in wani abu na masifa ya same shi ko na tawewan dukiya ko na wani hatsari ko na rushewan gidaje ko wani abu duk makwabta sai sun ji labari kowa sai an gawa wallahi kun ji abin da ya same ni to wallahi to Allah kiyaye gaba Allah kiyaye gaba Allah kyauta amma idan kuɗi ya samu masu yawa a ce ba wanda ya san ya samu kuɗin nan to shiru zai ba mai sani cikin makwabta ba mai sani zai shiga cikin gida ya adana su in makwabta suna koka talauci ya taya su kokawa in suna koka wahala ya taya su kokawa amma wannan tun da zama a hankali zai rika cewa ba zai ce Allah ya yi ni ni'ima ya bani kuɗi da yawa ku ta ni godiya wa Allah ba amma in ba za iya zama shi ta ku taya ni kuka wa Allah ku taya ni ina kai kai karan Allah wurin ku ku san cewa mun kaza mun kaza jiya ma wallahi bayan bala'in da ya same ni wancan satin wani ma ya same ni jiya kaji zai ta kai kukan Allah wannan amma in Allah ya zama shi bai koka wa jama'a yace da iya zama ku zo mu ci tare a in bala'i ne zama ce ku zo ku taya ni jaje to shine idza masawul khairu manu'an in Allah ya same shi yana da rowa ba zai bayar ba ba zai ma bari kowa ya sani ba zai so ko matarsa wacce yake aure ba zai bari ta san iya dukiyar da ya mallaka ba saboda ya masa alkhairi amma in bala ya same shi ita za ta fara sani ƴaƴansa za su fara sani sauran dangi duk makwabta kowa zai sani wani ya shiga musiba wani ya shiga tashin hankali amma in daɗi ya same shi ina ba zai taɓa bari ba ina hankali a ɓoye bai yarda da kowa ba nan kam ya shi yarda da Allah amma idan bala ya same shi bai yarda da Allah ba ya shi yarda da kowa to shine sai Allah ya togiya a ka'ida in alkur'ani ya ce inna linsana wato ismun ne wanda ake itlaqin sa akan akan jinsi na dan adam gaba daya sai dai wanda Allah ya kebe duk inda innal insani zo alkur'ani ba taba yin yabo ba duk inda innal insani zo ko al insani alkur'ani to zagi sai ka ce wa kana linsanu qaturan wa kana linsanu kafuran wa kana linsanu aktsar shay'in jadala kullu al insanu min ajal inna linsana li rabbi lakanud inna linsana kulqa halu'an duk inda lisani zuwa alqur'ani babu kirari sai dai zagi dole wato yana nuna nature dan adam ainihi ba nature ce wacce take mai kyau ba shi yasa sai da ya zama amma kuma alqur'ani ya ambaci rana ya ambaci wata ya ambaci taurari ya ambaci ƴaƴan tsiro amma bai faɗi mugun aikin su ko ɗaya ba ko ya faɗa ya faɗi mugun aikin dabbobin daji da na gida ko mace jimawa faɗi mugun aikin sa ba alqur'ani amma da adam faɗi nasa ba iyaka me yake nuni yana nufin ashe dan adam in an bar shi a ƙashin kansa babu sako daga wurin Allah to sai ya fi dukkan halittun Allah lalacewa sai za ba taɓa turo annabi cikin sauran halittu ba sai cikin dan adam shi kadai domin me tun da yafi kowa lalacewa bari a turo annabi ya zai cece shi ya kai can fadar fadar Allah tun da in ya gyaru ya fi kowa in ya ɓaci kuma ya fi kowa ɓaci innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bari'a إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية muminai wanda suka kyakkyawan aiki suna fiye yunta da kai gaba daya kafirai mushrikai da ahlul kitabi gaba daya wanda suka kafirce annabi sallallahu alaihi wasallam kafirce an su ne wanda suka fi kowa mugu su suka fi kowa lalacewa halitta gaba daya idan masa sharru khairu idan masa sharru jazu'an idan sharri ya same shi yana da yawan raki bai za masa khairu manu'an idan alheri ya same shi yana da rawa bai san kowa ya jima ya samu alheri barantana zai kiyaye shi إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلا المصلين الله يتشئ توجيه أنا يتسيدي باينا مسلمي ما صلى sai dai bayi na musulmi masu sallah kama an tambaya aka ce Allah dukkan masu sallah ai duk bayin ka musulmi na sallah duk da dai waɗansu suna yi lokaci lokaci waɗansu wato akwai tariku salati akwai wanda kuma suna yi wato lokacin da samu dama su yi sallah in ba samu dama ba su yi ba akwai kuma waɗanda ko da yaushe sallan jami'in an zai da su za a yi wanne ne a cikin masu sallan duka ya game ko ara kowa ya sake cewa a'a ya ƙara tojiya allazina hum ala salatihim da'imun waɗannan wanda su suna da kula da sallah da yinta akan lokaci ba sa wuce lokacinta kuma ba sa tara salloli su yi su a lokaci guda a suka yi sallah akan lokaci wato suna dawwama kan sallah har yanzu a cikin a tafsirin ishara abin da ya shafi malaman tasawuf in zo fassara irin wannan suna fassara allazi lahum ala salatihim da'imun wato ma'arifai wanda suka kai mataki na ƙwaloli na ma'arifa suke mushahada da hadatul kursi to waɗannan ko da yaushe ko ba sa sallah ma kaman sallah suke yi saboda ƙarfin mushahadar saboda ƙarfin mushahadar su mushahadar su na a waje da sallah ma sun fi mushahadar ka kai da kake sallah domin kada ka fara sallah sai ka fara tuna shefanin gida ka fara tuna matarka tana asibiti ka fara tuna yaranka an koro su daga makaranta ba su biya kuɗin makaranta ba kamar har yayi shi yasa kake samun kalli da baji wata kila a sallah wani lokaci to amma su duk da kalli da baji annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kalli da baji don ya koya mana ba wai don shi ya shagala ya yi samu ba wani wani ya samu ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan wajen da wama lallai a wajen mataki matakin tare matakin hawan su na ma'rifan hawa hawa ne akwai lokacin da hawan ya fi kololi akwai lokacin da dan sauko amma ko da yace suna mushahada da hadatul kursi ba sa barin kaman a kowane lokaci kaman sallah suke yi ko da ba a sallar ba ma
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم آه والذين في أموالهم حق معلوم وإن أولا دا تكن دوكي akwai haƙƙun ma'alumun akwai a haƙƙi sananne na wajibi na zakka da suke warewa wato yana faɗi a cikin surtul zariyati yana cewa a akidina ma a ce rabbum innahum kanu qabla zalika musi kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bi nasrihim yastakbirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne wato na zakka shi sa aka ce haƙƙun ma'alumin kenan kuma banda na zakkan ma sukan sa wa kansu sadaka ta nafila ta ka'ida to ko ita din ma haƙƙun ma'alumin yana iya ɗaukanta amma nan da zakkar ake yi tukunna kuma bayan zakkan ma in mutum ya ɗaura wa kansa ta ɗauki na yin sadaka lokaci lokaci na ka'ida to ya zama haƙƙun ma'alumin din shi ma والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ga mai bara wanda yake bara wal mahrum da kuma mutumin da yake kamewa yana cikin talauci amma baya bana dan kada ya zubar da girman shi har ma in ka san su ba ka gane irin waɗannan suna cikin talauci ba alqur'ani yana faɗi cikin suratul baqara yana cewa lil fuqara allazina usiru fi sabilillahi la yasta'ina darban fil ardi yasibuhumul jahilu adniya min at-ta'affuf wanda bai sani ba in ya gamsa ya dauka mawadata ne saboda kamewa saboda ta'affuf saboda kamewansu to ya zama shi a dukiyarsa yana ba da zakka yana ba wa masu bara yana ba wa waɗanda ma ba sa bara ɗin lissa'il wal mahrum
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون والذين سنة وأن وند يصدقون بيوم الدين sun gaskata ranar alkiyama wato kaman an cewa Allah to ai duk musulmi ya gaskata ranar alkiyama me yasa su kadai yace a ayyukan su ke nuna gaskatawan ai kowane musulmi a baki da zuciya ya yarda za alkiyama amma ba lallai ne aikin sa wajen tsoron Allah kaucewa abin da Allah ya hana da yin abin da Allah ya ce ayi ba lallai ne ya nuna tsoratuwansa da ranar alkiyama ba ta yiwu ya yi imani da ranar alkiyama amma ga yana sako ya yi imani da ranar kiyama amma ta yiwu ga farillai da Allah ya ta baya kulawa da su to kaga wannan halayensa ba su nuna ƙarfin imaninsa da ranar sakamako ba amma su saboda ƙarfin imanin sai ce wallazina hum min azabi rabbihim mushfiquna wa'annan ne wa'anda tsoronsu da alkiyama ya bayyana wajen kasancewarsu kullum suna cikin tsoro suna makirkita wajen tsoron azaban Allah ubangijinsu
إن عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون إن عذاب ربهم غير مامون الله ke gaskiya ne lallai ya kamata su ji tsoron azaban ubangijinsu kuwa domin me domin inna azaba rabbihim sani azaban ubangijinsu gairu ma'amuni Allah sai hasararre wanda ya asara a irin wannan ana ba da kissar waɗansu tagwaye da aka haifa a bani isra'ila wajen amnumin makirin layi wato inda yake zama babban bala'i akwai wasu tagwaye da aka taɓa haifa guda biyu ɗayansu shi tun da aka haife shi har ya girma ba abin da ya sa a gaba banda ibada kwana sallah wuni azumi kwana sallah wuni azumi haka ya rayu har ya gama rayuwarsa ya rasu rana ɗaya aka haife su rana ɗaya suka rasu shi kuma ɗayan ba abin da ya za a gaba kullum kamar zuwa gidan molo gidan giya gidan mata kullum ta ake samun sa bai dawowa gidansa sai kusan asubahi kuma gobe ma sai sake tafiya kullum haka kullum haka dukkan su haka suka rayu haka suka mutu ba wanda ya canza sai da suka mutu sai Allah ya wayi ma Musa ya ce masa wanda yake kwa wuni gidan molo ya kwana bai dawowa sai kusan asubahi na Allah ya gafarta masa ya sa shi aljanna har abada shi kuma mai kwana sallah wani azumin nan Allah ya tashi a wuta har abada sai hankalin jama'a ya tashi hankalin annabi Musa ya tashi me ya faru haka ba dama a tambayi Allah la yusalu amma yasalu wa hum yusalun Allah riga yayi doka ya zartar ba wanda yace tambayi kan me sai dai ni in tambaya wa hum yusaluna sai dai su bai a tambaye su to sai aka ce aje a tambayi matansu ai ko halayen mutum ya kuyo mutanen waje ba zai kuyo matan shi ba da aka aje a tambayi matan sa yi sun san wani abin da mu na waje ba mu sani ba haka za ka tambayi matar mai ibada ta kwarai da gaske wallahi wani da kusan shaka yake kwana sallah wuni azumi kwana sallah wuni azumi amma yana da wata al'ada guda ɗaya ce me take al'ada ce kusan in asubahi ta yi yakan zai kwanta ya huta kafin sallah bayan ya yi sallan dare ya gaji to in ya zo kwanciyar nan ta baya yake faɗuwa kan gadonsa sai ce aljannan nan da Musa yake albishiri da ita in ma gaskiya ce ta mu ce mu riga mun biya kuɗin ta wato inda kuɗin ta ibada ne an riga an biya sai in Allah ya ce ba ta sayarwa ba ce ba sai ne akwai na ba ciki an ko kai ne ma kace ba ni sayarwa ba ne akwai da kai da kai wannan dan Allah ko ko kai ne ko ni yan kuɗin da ka ba kace ba ni sayarwa ba ne kayan nawa da yadda ka iya da kai ba dan Allah sai ce aljannan nan ta muza in dai gaskiya ne to ta mu ce wato ya riga ya gama mata wannan sako ta ce wallahi ma wani mutumin banza ne ya dauka san shi wani yake gidan mata gidan أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو أنا بس بقول لك سمي لا كتبني والذين هم لفروجهم حافظون سنة عند سكي كيا فرج سو باسا زنا دشي باسا سابون الله دشي سنة كيا يقول illa ala azwajihim sai dai akan matan su na aure aw ma malakat aymanuhum ko akan ku yanzu su na aure fa innahu su waɗannan bayan Allah gairu mazubina ba su ba su wani abu na zargi domin mutum dan tsakaninsa da matarsa ko tsakaninsa da kuyangarsa duk abin da ya faru ba wani abin zargi sai ma dai lada da mun samu kamar da zuwa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam fi budi ahlikum sadaqatun suka ce ya rasulullah ayati adna shawata fa fayujar alai fa qal ara'aytum law annahu wadaha fi harami عليه عليه الجزء أو كما قال قالوا بلى يا رسول الله قال كذلك إذا وضعها في هلالي كان له أجر أو كما قال مما زمانه yake sabbai yake sabbai ko kwanciya mutum da iyali sa matarsa ta aure la da Allah zai bashi suka ce ya Rasulullah ya za a mutum ya je ya biya bukatar sa na sha'awa kuma Allah ya bashi lada annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba kwa bani idan mutum ya je yayi inda zina ne a haramun ya je amfani da sha'awar tasa Allah zai mutu sa alhaki suka ce kwarai kuwa yace to ai haka ne idan kuma ya zama da aure ne da dama zai samu illa ala azwajihim ba sa amfani da farjin su sai dai akan matan su aw ma malakatai ma ko kuma koyangin su fa innahum ghayru malumina su ba a dirgarji bane a cikin waɗannan wannan ya tabbatar cewa ashe hukuncin kuyangi yana na a musulunci har alƙiyama ta tsaya in ba duk wanda yake babu shi a musulunci to sai ya kawo ayoyin da suka yi nuska ma wannan ayoyi da cewa malakatai na nuna malakatai na nuna alkur'ani da dama ba kuma da hukuncin shari'a musulunci ta kawo haddin kuyanga misali in ta yi zina bulala hamsin ake mata ba za a mata bulala ɗari ba kai ko ta taɓa aure ma ba za a mata bulala ɗari bulala hamsin za a mata haka bawa in yi zina bulala hamsin za a mata ba za a mata bulala ɗari ba haka wajen iddanta za ta yi wata za ta yi wata biyu ne wajen idda na jini in jini ne za ta yi jini biyu ne kan jini uku tunda ba a jini ɗaya da rabi ba idan wurin ta kaba ne za ta yi wata biyu da kwana biyar da kuma wata uku da kwana goma wato ta kaba irin na ɗaya kaga duk wannan hukunci daban-daban ne wajen maganan gado tabbatacce shi dai ba zuciyar ba nasa nan da shi da zuciyar dukkan mai gidansa ne shi ba da zuciyar dukkan ba a ɗauka duka nasa da garin da wai nasa ne kai tsaye ba sai ma ba za ta kawo dukkan da zakka ba in zuciyar baya ce to kaga duk waɗannan ya nuna haƙoƙi na bayi daban da na ƴaƴa misali wanda suke cewa babu kuyangi babu bayi mun ga yanzu lan tunan ai da yazo ne mai gyara abin yana ta la ta la ya qulanna ahadukum abdi walakin yaqul gulami wala ya qulanna ahadukum amati walakin yaqul jariyati kada in ji ɗaya ku yana kiran bayan ta baya da jinin a yake yaro na zo nan in ji manzon Allah kada in ji ɗan kai na cewa baiwa ta zo nan ana tuba tuba ma'anan da ake ɗauka na bawa da ubangijinsa ya tashi amma dai na cewa wannan bawa ne wannan wato wannan bararren wato bawa ne ga mai gidansa yana nan amma ba yadda bauta take tsakanin Allah da bayansa wani misali kuma hukuncin su yana nan a musulunci wanda suka san su bayi na irin sun san cewa su bayi ne ba abin da ya canza wannan misali a turawan yamma da yahuda da suka kawo wannan tsari cewa a cire bauta sai suka canza duk duniya kuma suka samu garinsu suka rika bauta na musulunci ba an ta zama yanci ba sai suka ɗaura duk duniya suka mai da su bayan su gaba ɗaya kowa ka ya tayi da safe yana har har ya tafi ofis to ya je musa aiki ne in ya ce yana aiki a banki ba aiki a ma'aikata kuɗin su suna banki kuɗin wannan banki suna central bank ne kuɗin kowane banki a kowace ƙasa duniya suna central bank na wannan ƙasa. ita ko gwamnatin tarayya na wannan kasan tana da foreign reserve a waje ta yi ko a ms ko a world bank da sauransu misali idan ka da foreign reserve a waje ta kai idan kuɗin ka kai bankin ka bankin ka yake sun tara ba sun tara ta ɗiba ta kai da sunan foreign reserve na ƙasa baki ɗaya ana kai imf ina ne a cewa yanzu ba yahudawan ba a ce kowa aiki a rana kuɗin kin yake kowa kuɗin ba zai wuni ba sai ya koma ta kuɗin ba zai wuni ba sai ya koma ta a wajen maganar zakka da muka yi ɗazu yana daga shi abin tausayi abin tausayi abin kunya ana samun waɗansu suna cewa wai babu zakka ya zamani yanzu saboda kuɗin da ake kashewa yanzu ba zinare da azurfa bane to annabi sallallahu alaihi wasallam bai san cewa nan gaba za a daina kashe zinare da azurfa bane da sai ya gaya mana ya ce ai nan gaba zai zo zakka za ta ɗaga ba zakka a kan na kuɗi saboda ba kuɗi nan gaba sai takarda a inda takardar kuɗin ta yi sabin purpose na zinariya da azurfa a zamanin manzo Allah to ta zama kuɗi ta ma yanzu ba ai ba takardun kuɗin yanzu ba lambobi ne gudun ko ba lambobi bane ko ba sani in yaje turai da Amerika ba wanda aka san da ko naira ɗaya jikin sa yawanci sai dai canji da ba zai ka hawo ba amma ba mai kuɗi a jikin sa kona kowa kati ne a hannunsa in zai sayayya ya gama sayayya sai ya sa katin akwai kashin mashin a ƙofar kowane store ko kowane shago in ya sa shi kenan sai ya sa kuɗaɗen da da yake so a yi ya withdrawing sai kuɗi su zuwa sai ya miƙa masu shago zai zare katin sa ba mai kuɗi kuɗin ma sun zama namba sai za a lambobin kati da ake turawa waya da sauransu kuɗin ma sun zama nambobi a yi kaga da ba wanda zai gane amma in ya haka za a gane to da ya kamata da zai rubuta kansa a jiri mutane da yawa sun nemi sana'o'in da suka iya suna yi masu fidan matan sun nemi sana'ar suna yi ba wanda ya zaje ba wanda ya ji musu wani ba wanda ya ji komai da ya bai bar filin da suka iya ba suka kama abin da ba su iya ba a sun tsaya akan wanda suka iya fidan matan ma mai kyau ne amma da mutum zai rike abin da ya iya to shine dan haka a wannan ya rubuta kenan tabbacin abin da muka faɗa cewa karatu dole ne sai an yi shi sannan ake iya shi in ba in ba ba za a iya ba kamar yadda na faɗa jiya cewa mahaddata alkur'ani alkur'ani ya faɗi cewa alkur'ani ya faɗi cewa alkur'ani ya kira mahaddata alkur'ani malamai duk wanda kira su jahilai ya karyata Allah ba waɗanda Allah ya kira malamai alkur'ani sai mahaddata alkur'ani sauran malamai malamai ne gaskiya ne amma wanda ya samu shaida a alkur'ani alkur'ani yana kirari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya karantawa a takarda baya duba alkur'ani ke masa kirari wa ma kunta tadlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartaba almu'minun ya rasulullahi baka kasance kana karantawa daga littafi ba sannan min qabli min kitabin kafin zuwa alkur'ani wa la taqutuhu bi yaminik ba kasance kana rubutawa da hannunka ba ka wuce nan da haka ta ba izan lartabal mu'minun da masu barnatawa da sun samu hujja sai ce ai rubutawa take kana haddacewa da sauransu kamar kan da Allah ta in ban da haka mu sallallahu alaihi wasallam da shi wato ayoyo da shi su duri a cikin kiraza na waɗanda Allah ya mai su malamai wato ayoyi ne bayyanannu a cikin kirazan mutanen da Allah ya mai da su malamai a kenan kaga Allah ya kira waɗanda ya sa Qur'ani a kirazan su malamai ya ce allazi bai ce ma shi sudurin nasu ba bai ce cikin kirazan mutane ba a cikin sudurin lazina utul ilma kirazan waɗanda na bawa ilimi in ji Allah waɗanda na bawa ilimi shi yasa ne sallallahu wajen fassara ayoyi masu kambaba mahaddata alqur'ani yana cewa hamalatul qur'ani yawmal qiyamati ma'al kiramil barara mahaddata alqur'ani ranar kiyama ko ba shi ilimi ba za a tashe su ne tare da mala'iku kiramin bararatin sannan yana cewa ma'adata alkur'ani yana yana musu kirari da dama yana ta hamalatul qur'ani fi zillil arshi yawma la zilla illa zillah ma'adata alkur'ani yana zauna cikin al'akar kashin al'arshi nan da ba wata inuwa sai ita to kaga wannan ya nuna mana a fili cewa duk musulmi wajibin sai girma ma'adacin qur'ani in dai musulmi ne sai dai in ya fasa amma musulmi bai fasa musuluncin ba to wajibin sa ne girma ma'adacin qur'ani dole wajibi ba wai mustahabi ba ashe kenan girmama shehananmu ya zama wajibi a musulunci a girmama shehanai masu ɗariƙa ya zama wajibi a musulunci ko na ba don kuma mutum sun haddace ƙurani zan lalata girmama shehu tijjani radiyallahu anhu ya zama wajibi akan dukkan musulmi ko ba don kuma don ya haddace ƙurani girmama shehu ibrahim kaula ya zama wajibi akan dukkan musulmi ko ba don kuma don ya haddace ƙurani girmama maulan mu shehi ya zama wajibi akan dukkan musulmi ko ba dan godan ya haddace Qur'ani ko ba komai Qur'ani kadai in in kadai ne sannan alqur'ani yana cewa summa summa awrasul kitab alladhi naqqafna min ibadina faminhum zalimun li nafsi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بفعل بإذن الله ذلك الفضل الكبير فضل كبير جنات عدن يركضونها Allah ce mun zaɓi daga cikin bayin muminai mun gadar musu da alkur'ani a mun gadar musu da alkur'ani wanda muka zaɓa daga cikin mawa ya ce zaɓo su a kai ma'ana ba ma da cikin qur'ani da ba zaɓo shi Allah yi ba fa minhum zalimun nan sai ko da ke a cikin zaɓo wanda ya zalunci kansa da ya da qur'ani bai tsaya kara da ilimi ba sai a wurin wa minhum muqtasidun a cikin su akwai wanda ya takaita aljanna ce wanda ake kiranta da jannatu adni dukkan su waɗannan da zalimin nafsi da mutadin da zalimin za su shiga aljannan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan aya ba wanda ya kai manzon Allah iya tafsiri duk duniya gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam ya zama fassarawa sai muka jira mu ji ina zai aje zalimin nafsi a cikin madina idan za a ji mutadin ina za a yi sanar ta yace zalimuna zalimun da'irata sabiquna sabiqun wa mutasiduna nadin وظالمنا مغفور له yace yace wanda ya wuce ya gaba sabiqun bil khairat a cikin mu yayi gaba mun ta sani wanda ya takaita kuma ya tsira inji manzon Allah zalikun nafsi kun mashkurun lahu Allah ya ce masa in kan qur'ani ba dole sai da qur'ani cikin da abin da sai sallah ba ta yi sai da ita kai da kake da da sunnar da ba za ka karantu a sallah ba a ce ba ka haddace sunnan ba ba ka haddace ta ba ba wanda ya sunna a cikin su wallahi ba na tsoron kafara wallahi a cikin ba wanda ya dace sunnan manzo Allah domin idan ka tare fitu yayin gaba ki da hadisi nawa ne abin da ake magana abin da Bukhari yake ya tace kafin ya rubuta Jami'u Sahih haka ya karanta hadisi sama da dubu ɗari uku wanda a cikin ya taso Jami'u Sahih nasa wanda duk abin da ke cikin Jami'u Sahih ne Imam Bukhari har da mukarrarat da wuce dubu bakwai ba da yankai in ka ce mukarrarat da wuce dubu hudu da rabi ba to a haka din a haka din za a ce za a haɗa da wannan to karantuna malaman mu na alqur'ani su ne malaman mu na hadisi su ne malaman mu na fiqh su ne malaman mu na ilimi duka ai ya kamata kowa ya kama sana'arsa wannan cewa babu zakka akan kuɗi na takardan kuɗi ya nuna yadda ake yi wa aka bar kayan addini kaya zuba a ƙasar nan ba za a bari kowa ya kama sana'ar da iya ba sai a ce inda addini kowa ya biya kuɗi a rediyo za a saka masa da ka ce me za ka bari yana ɓata addini za ka ya biya ni ha yanzu idan na biya na ce ni likita ne na fara bada fatawa na ƙarya akan likitanci za a yadda ka ba yadda a ko na biya to me za a dinga ka duk wanda ya biya ba wani gogewa ba duba certificate ko ma'aikata ba za ta ɗauke ka aiki ba sai ka ba da CV CV zai faɗi tun ranar da aka haife ka har zuwa yau da kai submitin CV ɗin kai wane ne ne da me ka a hanya kan kai sona dole ka da curriculum da ce wanda zai faɗi tun farkon ranar aiwanka makarantun da ka je da ina da grade ɗin da ka samu a makarantun da sauransu har zuwa yau in ka tantar da in baka tantanta ba in akwai tambayar da za a ƙara maka a ƙara maka tambaya amma tafsirin Qur'ani ne zama ba wanda ya nuna takardansa kawai da ka ganshi a tsaye da rauni da jami shi na zama malami sai ya biya kuɗi sai a saka to da Allah da annabi ɗan uwa musulmi ya kamata mu gyara irin wannan kuma samu Allah ya ji kanmu tun daga malamai Allah ya babu ba yadda za a yi tara yi a Najeriya irin wannan zamani Allah ya da malamai irin waɗannan ka je lahira ka ce kana da injiri ba ka da injiri irin arewa ka ce Allah wai kana da uzuri baka samu malamai na gaskiya bane an ruɗa ka karasa wahayi malamin gaskiya wannan ya faɗa wancan ya faɗa wallahi baka da uzuri a wurin Allah baka da shi in kana da uzuri kafira annabi da zamu faɗa nan gaba cikin sotun ya alaihi salam suna da uzuri amma in ba su da uzuri kai baka da uzuri saboda Allah ya riga ya ba da malamai wanda suke fage da sakon annabawa suna fassara cikin yaren da muke fahimta inna azaba rabbin ghairu ma'mun ولذين فروجهم حافظون والذين هم لأماناتهم وعادهم راعون فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ومن ابتغي وراء ذلك duk wanda ya nemi koma bayan matar aure koma bayan kuyanga da ya mallaka ya nemi wani abu a cikin wata mace na sha'awa to wannan fa ulaika humul aadun wannan su suka ketare iyaka inji Allah wato duk wanda ya nemi wani abu ya nemi saduwa da wata mace kwanciya kamar da ake na aure amma kuma ba da matarsa ba ba da kuyan nasa ba to wannan ya wuce iyaka
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون yana cikin sufofin su har yanzu in ji Allah yana ta gaya mana sufofin bayan Allah don mu yi koyi da shi mu ma mu zama cikin su ne saboda mu tsira su waɗancan da ayoyin suka shafi zamanin su riga sun rasu amma mu yanzu mu ake karantawa don mu ji mu yi koyi da shi saboda mu samu tsira wallazina hum wallazina hum da amanati da amanati wa ahdim rauna su ne waɗannan waɗanda rauna suna masu suna kiyaye amanatin amanonin su wa ahdim da alƙawuran su sun su aka ba su amana ba sa ci sun sun yi alƙawari suna cikawa kaga ba munafikai bane kenan إذا النبي صلى الله عليه وسلم يفدي حديث ينا تو آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان على من منافقي غدا أكني كل يوم مغنى سيأي كريا كل أكباش أمانة آه كل أكباش أمانة سيأتي آه إذا حدث وإذا وعد أخلف كل يوم القوري سيأي صحبة وإذا تمن خان كل أكباش أمانة سيأتي to wannan kenan yana nuna su ashe ba munafikan bane mu'mine ne kenan tunda babu wannan tantance shahadatin qa'imu والذين على صلاتهم يحافظون فإن أولئك في جنات مكرمون والذين هم والذين هم لشهاداتهم قائم لشهاداتهم قراءة عاصم كنان رواية حفص أما قراءة نافع رواية ورش أنا كرمت والذين لشهاداتهم قائم دكا نزل الله سبحانه يكرا في دسي والذين هم لشهاداتهم قائمون wannan wanda suke tsaye wajen yadda Allah ya umarni shi ya yi lazina wani kunu kawami na bilkis shuhada a lillahi walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabina ya kunu ne ku tsaya tsayin daka kan ba da shaida ta gaskiya ko da akan ku ne ko akan iyayenku ne ko akan dangi makusata to su sun ji wannan umarni sun tsaya ni shahadatin qa'imuna sun tsaya kan ba da shaida su ta gaskiya wallazina hum ala salatihim yuhafizuna kuma sun kasance suna kiyayewa kan sallah wannan a ta yi wani tsammani ko maimai ne akan wallazin nan ala salatin da'imuna a baya ba a baya an ce wallazin ala salatin da'imuna ba wanda suke dawwama kan sallah dawwama kan sallah yana nufin tsayawa da yin ta akan lokaci ko an kula sharuɗanta da adab nata da sauran sunan da abubuwa ko ba a kula ba ala salatin ya ji kuma yana nufin a kiyaye sallan wajen farillanta da sunnoni da adab da sharuɗa da ko menene na ka'idoji a cika kaga idan ka da ala salatin da'imuna da ala salatin yuhafizuna mutum ya zama ya dawoma kullun yana tsaye da sallah a kan lokaci shine da'imuna din kenan nan kuma ala salatin yuhafizuna yana kiyayewa kan sharuɗan sallan wajen farillai cika sunnoni tun daga alwala da tun daga tsarki alwala ta da ikama da sauransu da sunnoni da mustahabbai da adab da sauran abubuwa na sallah duk yana cikawa to shine yuhafizuna waɗannan kamar yadda a cikin suratul mu'minuna yake cewa ulaika humul warisuna allazina yursuna al-firdaus hum fiha khalidun to nan sai ce ulaika shi jannatin mukramuna siffofin da aka faɗi a nan su aka faɗi a cikin suratul mu'minun da kadabla al-mu'minun alladhina fi zati khashun walladhina annahum mu'ridun walladhina zakati fa'ilun wato walladhina zakati fa'ilun a maimakon walladhina shi amwalin haqqun ma'lumun kenan lisani wal mahrum kan ta walladhina li zakati fa'ilun والذين من ذكر فاعل والذين فروجهم حاشدون كما يدعى كفر يعني سمان والذين فروجهم حاشدون لا لا لا لا الذين يرثون الفردوس nan kuma an ƙara da cewa ulaika fi jannatin mukramuna wato in baka san wace aljanna ne anan ba in ka kuma cikin zajin mumin za gane wace iriyar aljanna ta ce firdausi aka ce za a sausu ulaika fi jannatin mukramuna wannan suna zauna cikin aljanna suna abin girmamawa
فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين فما للذين كفروا قبلك موطئين عن اليمين وعن الشمال إذين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل الجنة كلا آه فما للذين كفروا يا رسول الله وتنزل الله عليه وسلم in ya zo na gindin kawa yana karatun Qur'ani kafirai sukan zo su kewaye shi su zo da sauri yana fara sai zo da sauri maza maza su yi jama'a jama'a jama'a su zana su kasa kunne suna sauraro in yana yi sai suna izgili suna ta ka ga wannan karatun da yake din nan ba wa yana ga mana a ciki cewa waɗannan fakirai da suke kewaye da su Bilalu su Ammaru su Suhaibu bin Sinan Ar-Rumi wai za su riga mu shiga aljanna to in dai wannan zama shiga aljanna ai sai mun riga su shiga dole tunda Allah ya fita mu kansu a duniya Allah ya rama sai ya fita mu to shine wannan ayoyi suka sauka Allah ya ce fa ma allazina kabaru kibanaka ba injili ya annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ma nan sai Allah musu injili sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam injili annabi da an bayyana ramawa Allah ke ramawa da kansa a maimakon shi sallallahu alaihi wasallam Allah ta fama ne da hadu mri'in minhum an yurkala da nada nayi shin sun zo ne sun yi zama suka ce wato masu jiran sadaka sun zo ko wannan suna kwaɗayin ka sashi aka ba ka sashi aljanna ne to ba za ka sashin ba kaga kuma Allah musu injili wai da suka suka cewa annabi sai Allah musu duba irin na masu jiran sadaka cewa wato sun zo suna jiran annabi ba sadaka aljanna eh shine mai bayarwa amma su dai ba zai ba su ba kalla innaka lillahi mimma yalamu ba zai ba su ba a yadda kullum bin shin kowannen su yana kwaɗayi an yi rukanar jannatin na yi a shigar da shi aljanna mai ni'ima to ba zai samu ba tun da bai imani da kai jika ba lalle kai ne mai raba aljanna amma ba za su samu ba Allah yake raba amma ta hannunka kowa Allah ya ba ma ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu shi yasa shafa'atul kubra da muka bari jiya sai ai shafa'atul kubra sannan hankalin annabawa ba zai kwanta barantana sauran mabiya annabawa shi yasa sahun ɗan aljanna za a yi sahu ɗari da ashirin ne amma sahu tamanin duka al'umma manzo Allah ne sau arba'in ne annaba tun daga kan annabi adam har kan annabi za su raba a tsakanin sau arba'in kaɗai da haka sau shi kaɗai ya ninka na dukkan annabawa sau biyu dukkan tun daga annabi adam har annabi isa yana cewa in an tashi alƙiyama za a nuna mini annabawa yana cewa an nuna mini annabawa na gansu والنبي ومعه عشرة والنبي ومعه ثلاثة والنبي ومعه آه واحد والنبي وليس معه أحد yake cewa naga annaba wani annabi tun da yawa azi bai samu fiye da mutum goma ba su suka imani da shi wani mutum uku wani mutum ɗaya wani ma ba wanda imani da shi amma ni in an sau aljanna ɗari da sau ɗari da tamanin ɗari da ashirin sau ɗari da ashirin sau tamanin duka al'umma da ta sau arba'in annaba su raba tsakanin tun daga annabi adam har annabi isa a to ma inda zaka wuce wala kan mudina an yi zira shi wani a yadda shin kowannen su yana gurin a yadda kullum ri'in kowane mutum ɗaya a cikin su yana gurin an yi rukala a shigar da shi jannata na innin aljanna mai na'imtarwa yadda baya aka ce ula'ika fi jannatin mukramuna cewa wanda suka bi ta samu aljanna za su shigar da su ula'ika min wayi sunan lajina irsunan firdausa wa shi ya kaliduna to ba za su samu wannan ba
كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون كلا إنا خلقناهم مما رسولنا بسسني با mu halicce su ne daga abin da ba su sani ba wato yadda zai faɗi halittar a cikin suratul nuhin anjima zai ce wa laqad khalaqakum atwaran mu halicce ku ne wato mataki mataki hawa hawa tun kuna ƴaƴan tsiro misali duk wanda aka haifa da yana cikin ƴaƴan tsiro ne da iyayen suka ci ƴaƴan tsiro sai aka tace mani daga ƴaƴan tsiro da aka tace mani mani aka mai da shi jini da aka mai da maniyin jini aka mai da shi tsoka da aka mai da shi tsoka aka mai da shi kashi aka lafta kashin nama sannan aka yi tsara shi yadda zai zama nama yadda zai zama mutum sosai sannan aka hura masa rai sannan aka shiryo shi aka kawo shi duniya kamar yadda ya zo cikin suratu muminuna a yana cewa wala garka lana insani min sulalatin min din kuma ga Allah ya fadar shi karirin maki ثم كلنا نطفة علقة فكلنا العلقة مضغة فكلنا المضغة إزاما فكسونا الإزام لحما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين duk wannan yana nunawa mataki mataki wa karka laka kumu a tsuwaran yadda zai faɗi cikin sotun ne daman kowace sura in ta zo karewa takan ba da kanun labarai na sura ta gaba wadda za a shiga to shi yasa da yake akwai wa karka laka wallahu ambatakum min al-ardi nabatan thumma yurikum fi anfusikum ikrajan wallahu ja'alakum duk akwai waɗannan shi yasa surar ta ce musu inna tar'ina mimma ya'lamuna ai mun halicce sai daga abin da basu sani ba fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi fala a'a wallahi in ji Allah Allah ce na rantse kamar yadda muka faɗi jiya din da kaga la uqsimu alqur'ani yana nufin uqsimu wato din da kaga la uqsimu yana nufin Allah ya ce ya rantse ne ba wai a'a ba rantse ba an rantse ne la din malaman da suke kanta la za'ida ce waɗansu suka suna cewa a'a ai ko a wani ko a wani yare a duniya ma akwai irin wannan a ce la a ce a'a wallahi na rantsi a'a ka ji na rantsi a'a ka riga ka ji ba na rantsi ba ka a'a da ka ka riga ka ji ba na rantsi ka ga da kace a'a din nan bai nufin ka soke rantsuwan kana ma da tabbatar da rantsuwan ne to falahu fin daddul mashariq wal magharib Allah ya ya ya rantsi da ubangijin mahudar rana wato wajajen gudowar rana guda adadin kwanakin shekara na adadin lokacin zafi da sanyi da sauransu da mafaɗansu inna Allah ce wallahi mu qadiruna masu iko ne muna iyawa ala annu badila khairan minhu alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya jikan mu jikan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malaman malamanmu da malam da shanan mu Allah ya saka shanan mu da alheri Allah ya biya bukatun mu da bukatun dukkan musulmi albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ka bi ibadun mu Allah ya dauka musulmi da musulunci Allah ya kare kafirci albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimaka Allah duk abin da ke barazana musulunci Allah ya kare a jin albarka ne